بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a ɗaya ga watan zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 24 cikin jerin giddausa daga littafin Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi wanda muna amfani da nuska ta wato Said Saleh ibn Ahmad Ashami wanda ya tattara abin da ya kira da suna Zawaidul Sunan al-Kubra lil Baihaqi alal kutub sitta wato hadisan da Imam al-Baihaqi ya ruwaito waɗanda suka karu akan abin da ke cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah Allah ya gafarta musu gaba daya zamu tashi kai da inda malai yake cewa al-kitabur rabi al-ittisamu bis sunnah littafi na hudu shine wanda yake magana akan wato hadisan da suka zo a cikin baihaqi game da ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda ba su cikin kutubus sita malam yace babu as-sunnatu min al-wahyi babu sunnati min al-wahyi babun da ke bayani akan cewa sunna wahayi ce daga Allah madaukakin sarki ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri magana daga kansa ba a karankin kansa ba a'a daga Allah ne madaukin sarki kamar da Allah yake cewa in huwa illa wahyun yuha wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa Allah sallallahu baya magana da ra'ayinsa ko son zuciyarsa wahayi ne daga Allah wanda mala'ikan nan mai ƙarfi yake zuwa ya koya masa shine Jibril alaihi salam malam yace an Ubayd ibn Umayr al-Laythi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakr radiyallahu anhu an yusalli bin nasi fa dhakara al-hadith ila an qala famakatha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makanahu وجلس إلى جنب الحجر حجر آه يحذر الفتنة فتنة وقال إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه وانا حديثي دقى أبيد ابن عمير الليف وانا دقى تكين من ينتابعي وانا يكرقو دقى منزال الله صلى الله عليه وسلم كنا كاقا أقوي إنكطايا تكين إسناد لدي يكي أرويتو حديثا توتحنيا zuwa ga Tawus wanda zamu ji gata nan a bayan wannan yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara Abubakar radiyallahu anhu an yusalli bin nas sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya umarci abokinsa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yayi wa mutane limanci fa zakara alhaditha sai ambaci hadisin ila an qala har zuwa fadin sa fa makatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makanahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wajen zaman sa wajalasa ila jambil hujai ya zauna shi kuma a jikin wato kuibanyan dakuna yuhadhirul fitana yana wa mutane tankiya da wa'azi akan fitintunu da zasu biyo baya a rayuwa wa qala a cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inni wallahi lalle ni dinnan na rantse muku da Allah la yumsikun nasu alayya bi shay'in mutane ba su da wani abu da za su samu wanda za su aibata na da shi duk yadda mutum ya kai ga iya aibata wani zai iya lalaban shi ba zai samu abin da zai aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba yace illa anni la uhillu ma ahallallahu fi kitabihi wala uharrimu illa ma harrama Allah fi kitabi yace kadai abin da nake yi shine abin da Allah ya haramta a cikin littafin sana haramta abinda Allah ya halasta a cikin littafin sana halasta wato duk inda za a laluba ba za a samu inda nake abu gaba gadi ba ina aiki ne da umarnin Allah madaukakin sarki muka ji na ce muka za halas ne to umarnin Allah ne muka ji na ce muka za haram ne to umarnin Allah ne ubangiji madaukakin sarki wannan yana tabbatar da cewa sunna wahayi ce daga Allah ita ma shi sa babu yadda za a raba ta da alkur'ani ko a dinga kyararta ko a tsani sunna cewa ita ba ta da ƙarfin hujja kamar ƙarfin alkur'ani mai girma ita ma wahayi ce daga Allah ubangiji madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba da labari yake umarni a wurare da dama akan cewa ayi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana bin abin da Allah ya hukum shi kamar fana Allah ittabi ma yuha ma uhiya ilayka min rabbika ko ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abin da aka aiko maka na wahayi daga ubangijinka da irin fadin Allah wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu da irin faɗin Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim suna nan da yawa burjik ayoyi da suke tabbatar da cewa duk abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar to daga Allah ne ubangiji madaukakin sarki yace wa an qawusin ita ce ɗayan riwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace la yumsikanna nasu alayya bi shay'in mutane ba su abbasu da wani abu da za su kama ni da shi na laifi wa inni la uhillu lahum illa ma ahallallahu lahum kuma ni bana halasta musu wani abu sai abinda Allah ubangijinsu ya halasta wala uharrimu lahum illa ma harrama Allah ko bana haramta komai sai abinda Allah ubangiji ya haramta qala shafi'i hadha munqati shafi'i yace wannan isnadi ne mai mai gibi eh akwai gibi a cikin isnadin kamar da wancan shi ma yake wa an amrin ibnu abi amrin anil mutallibi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه yace babu wani abu da Allah madaukakin sarki ya umarce ni cewa na umarce ku ku aikata shi sai da na fada muku ban kwange komai ba na isar da duk abin da aka ce na isar ya yi rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam tafa'al fama ballagta risalata risalata wallahu ya'simuka minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da duk abin da aka ce isar na ayi da kuma duk abin da aka ce isar na abari duka yace na isar da su gabaki daya salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula malan yace babu kitabatul hadisi wal ilmi babun da ke bayani akan rubuta hadisi da kuma rubuce ilimi an abdullahi ibn amr ibn al-as قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نسمع منك أفتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجود شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مئة درهم فقداها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مئة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية إلا أوقية فهو عبد wannan hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wa an abi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afon shi Abdullahi dan dan As yake cewa na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna nasma'u minka muna jin hadisi daga gare ka afata azanu li fa aktubuha ba ka ba ni dama in dinga rubutawa ba kala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai ka dinga rubutawa nabi ya mai izini ya rubuta wannan ya tabbatar da a rubuta hadisai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma a hadisin muslim yake cewa uktubu li abi shahid rubuta wa abu sha sayyidina ali yana da sahifa ya rubuta hadisai a jiki saboda tun annabi yana rayi sallallahu alaihi wasallam ana rubuta hadisai yana daga cikin wato rashin adalcin magana kaji mutum ya ce ba a taɓa rubuta hadisai ba sai bayan shekara ɗari da hijira zamanin umar ɗan abdulaziz wannan wannan ko dai zama jahilci ne ko kuma juya juya akala alƙalin mani abin da ya faru a zamanin umar ɗan abdulaziz shine an rubuta hadisai ne ta hanyar wani aiki wani project na gwamnati official gwamnati da kanta ta yi decidin cewa hadisan da ke gurin ɗaiɗaiwa mutane za ta sa a tattara su wuri guda kar su ɓace amma dama akwai su a rubuce shi ne shi umar abaziz ya nemo aiki ya sa su bin nan zuhuri da abubakar ibn amur ibn hazmin suka ibn amur ibn hazmin suka yi wannan aikin su sun gwamnati ta yi a aikace aikinta ba wai sai lokacin ne aka fara ba takaddu aka dauko daban-daban aka hada wanda suke da shi a haddace suka hada saboda tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana rubuta ana rubutawa sai Abdullahi dan dan As daga nan ya fara rubuta hadisai shi sa har yake yake tsorata Abu Huraira Abu Huraira har ya dinga tsammanin Abdullahi fa yafi na hadisi saboda shi yana rubutawa Abu Huraira baya rubutawa amma daga baya da aka tantance aka ga ashe ba karamin fintankawa Abu Huraira ya mishi ya kusa ninka shi hadisai to amma ka sai da mutiya da yawan tarin littafai yana ba da tsoro sai a dauka tarin karatu ne ko to yana ganin shi rungume da mujalladai sai yana ba shi tsoro kama ana jarabawa ne kai baka shafi da baka zo yana cewa zai ƙara booklet sai ka fara tarin to kai ko karo ko mutane duniya ne tukunna ko sai ka ji cikin ka ya kada sai ka ji zawo yana nema ya barke maka a wanda yanzu nan wanda kaje yana neman ƙarin takarda kai kuma ko shafi uku ba kai ba hala kuma ka fi shi idea inda za shi fitowa mun gani to shi ne yake cewa farkon abin da ya fara rubutawa fa kana awwalu ma kataba bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila ahli makka farko abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara rubutawa zuwa ga mutanen makka a lokacin shine wannan sakon la yajuzu shartani fi bai'in wahid baya halasta a sanya sharadi guda biyu a ciniki daya malamai sun yi fassara guda biyu game da wannan mai ake nufi da sanya sharaɗi guda biyu a ciniki ɗaya hanya na farko shine wato ya zama za ka siyarwa da mutum wani abu amma ka sanya mashi kuma wani sharaɗi wanda bai da alaƙa da kasuwar kamar ka ce zan siyan maka da gonan nan amma da sharaɗin kai kuma za ka siyan min da mashin ɗinka zan siyan maka da fegin nan amma da sharaɗin kai kuma za ka bani jingina gonarka zan siyan maka da wannan kaza ɗin amma da sharaɗin za ka yanki katin jam'iyyar a sa mutum wani sharaɗi da bai da alaƙa da kasuwancin to shi ne sharɗani fi bai'in wahidin wasu kuma suka ce a shi ne wato mutum ya yi ciniki sannan kuma ya sa sharaɗin shi ma sai an mushi wani abu na daban bayan cinikin wani abu a cikin cinikin wato ya siyar kuma yana so a rubuta rasidi a karɓa kuma abin mushi kayan a hannun shi sai ran da ya ga dama kawai mutum ya ce na siyan maka da motata amma zan ci gaba da hawa sai baɗi to suka ce babu wannan sharɗa irin haka ka a karɓa wannan shine sharɗani fi bai'in ko da duka sharɗan halastattu ne amma dan za a yi shara'i akan ciniki ya zama ƙwaya ɗaya kawai za a yi kar ya kai guda biyu dan zai zama akwai cutarwa ga mai siyan kayan sannan ya ce annabi ya ce kuma wala bai'un wa salafun ma'an sannan kuma banda ciniki sannan kuma da salaf shine wato bashi kenan ciniki da bashi wato kamar a ce mutum ya sharɗanta zai sai abu zan siyan maka da itace oke wannan irin wancan ne shi ma zan siya maka da itacen nan ko kuma zan siya itace a wurinka amma sharaɗi guda biyu shine za a faskara mu sharaɗi ɗaya kenan sharadi na biyu kuma za a kwashi a kai min gida to suka ce kaga duk wannan sharadan sai yan sharada ne amma kuma ba su halasta a sa su daga guda biyu ba sai dai a tsaya iya daya ko kuma mutum ya ce zan sai wannan tufafin a wurinka da sharadin za a ba tela ya dinka mu za kuma a ba mai rini ya rina mu ko za a ba mai guga ko wani abu in ya zama sharadi guda biyu haka to ba za a karba ba shine bai'un wa wa menene ma shartani fi bai'in wahidin ko akwai kuma wato abin nan bai'un wa salafun mutum ya sai kaya kuma ya sharadin sai an bashi wani rance shine salaf sai an bashi wani rance sai kayanka kuma zaka in ka yarda sannan kuma ka ƙara mai da wani rance to wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa bai'u ma lam yudman da kuma siyan abin da baya hannunka shine cinikin biri a sama da ake cewa irin cinikin nan na free order da irin shi ne kai baka da kaya a hannunka baka da su a shagonka baka da su a jiyayyu kuma kai ta tallatawa mutane suna so ka ce su kawo kuɗi sai bayan sun ba da kuɗi sannan ka je ka siyo da kuɗinsu ka ci riba wannan cinikin ya yaɗu a cikin mutane sosai amma ba daidai ba ne ba daidai ba ne in kana so ka yi ka anshi kayan agun mai siyarwan ko da bashi ya zama ka yi hauzi ta yadda kai ne ke da riba ko faɗuwarsu ta yadda in aka samu talaf kai kake da asara in aka samu riba ta kace sannan sai ka tallata ka siya ko kuma kayan kana da zamana akan cewa naka ne ko da ba su zo hannu ba amma naka ne in an yi asara su kai ke da asara kan mutumin da ya ɗauko kaya daga Legas ko Ibadan ko Fatakwal ko ka ɗebo raguna daga Ilela ko daga Jibiya ko daga Maraɗi za ka yin cinikinsu naka ne suna kan hanya za ka iya cinikinsu ga wanda ya amince zai siya amma fa in aka samu asara ta kace haihu ko an gama ciniki sai in sun je hannun shi sannan ciniki aka gama in ba aka ba kuna nan malam ya tafarraka to amma kayan wani kasiyar kamar da ake yanzu in sai ga mutane sun sa kaya a status ba su da shi wanda suka ce musu masu saka su ma ba su da shi ɗorin ɗorin ɗoriyoyi to sai dai in ka zama agent cewa akwai kaya a wuri kaza in kana so ni ne wakilin mai kayan ka zama dillali ke idan an siyar da wanda ya siya da wanda ya siyar duka kana da yancin ka ce sai sun baka kudin wahalarka idan wata matsala ta faru ta shafi wanda ya mallaki abin a lokacin da abin ya faru kai baka mallaka ba kai yanzu ka mallaki fasaha ka ne da dabarar ka da karfin persuasion zaka iya persuading mutane su siya wato karfin hikimar ka ta sayawa da mutane shi ka mallaka saboda kana kana kana aiki ne na na ainihin wato jinga amma idan mutane suke bayyana kansu kamar kayan su gaskiya wannan haramun kuma duk da yaduwar shi dole a ci gaba da mutane cewa haramun ne ba daidai bane wannan ciriki irin wannan da ake kuma zaka ga akan samu matsala da yawa wani abin yadda ya fito a hoto sai an zo sai a gaba haka bane wani abin a bata ko ayi asara ko ayi damfara duk ana yi Allah ka tsare mu to an hana cinikin abin da ba a yi gamani ba wanda ba ka da tabbas a kan shi wa man kana mukataban duk wanda yake bawa an rubuta mishi fansa ala mi'ati dirhamin cewa zai bada dirhami 100 faqabaha kullaha illa asharata darahim ya biya dirhami 90 sura dirhami 10 fa huwa abdun to har yanzu bawa inda mai shi zai mutu za a gaje shi a matsayin bawa in mai shi ya fushi zai iya sai da shi ya dawo mai da kuɗin shi da ya bayar wa ala au ala mi'ati uqiya ko kuma aka dishi zai bada uqiya 100 faqabaha kullaha illa uqiyatan fa huwa abdu ya bayar da 90 sura 100 sura 10 to hayin yana nan abawa wancan cinikayyan da aka lissafa suna cikin abin da wasu malamai suke kallo cewa nau'o'i ne na albay'u bil'ina wato ciniki wanda yake ya saba wa shari'a da ana iya kiran shi da haka saboda babu kyau kaza wajadtuhu wala urahu mahfuzan ba yake ce haka na same shi a cikin littafi na amma ina ganin kamar ba akwai tangarda a cikin hadisin kamar an hada hadisi ne daban-daban duk da yake isoshin duka suna da suna da asali babu amrihi sallallahu alaihi wasallama yaqtadil wujub babun da ke bayani akan cewa umarni idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to umarnin shi yana hukunta wajabci ne wannan kuma ka'ida ce a usul fiqi game da abin da ake cewa al-amrul mutlaq umarni sakakke wanda bai da wata karina akwai umarni da ke zuwa daga karinar da ke nuna cewa halas ne kawai ko umarni da ke zuwa da karinar da ke nuna cewa mustahabbi ko umarni ya zo da karinar cewa wajibi ne to amma in ya zama mutlaq al'amrul mutlaq kawai annabi cewa ayi kaza ko a bar kaza to shi ma yana hukunta wajabci shi sa Allah ya yi tankiya cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna kaga amri in ya umarni wani ya saba zai iya shiga cikin azaba Allah haka Allah yace wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri wannan shi ma yana hukunta haka haka nan malamai sun istinbati kamar Ibn Taymiya daga hadisin Barira wannan mata da aka yanta ta Aisha ta mata ta yanta ta sai ta ce mijinta Mughith aure ya mutu tunda ta zama ya ya dinga binta yana roƙonta Allah annabi ta yi haƙuri su gaba da aure ta ce ba za ta iya auren bawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana ta kuka yana ta kuka annabi ya tausaya mai ce oh jiwai da ya samu kanshi a cikin matsala ta ciwon soyayya haba barira ki tausaya mishi mana da annabi faɗi wannan magana saboda yana cikin mental make-up ɗinta cewa annabi ya umarni wajibi ne shi sa ta yi istifsari a amirun anta ya rasulallahi an mushirun umarni ne ko shawara sai annabi ya ce bal ana astashfi ya ce ceto nake nema mushi ina neman shi mafita ne ya to ya maza Allah ka yi haƙuri amma gaskiya ba an shi wannan shawarar ba ce to shi kenan kai ka yi haƙuri kai ma shi kuma ci gaba da kuka kakka mai dariya za ka yi samun jarabawa irin wannan wallahi jarabawa ce ba a masoyayya a gadara saboda zuciya ce ba a yi mata dole wajen ta so ko ta ƙi ko ba a gaya mata amount of sun da za ta yi koki ba a gaya mata zuciya ya sa kai ce to kai ta fatan ka gama lafiya kawai eh kai ta fatan ka gama lafiya to da haka wannan hadisi shi ma yana nuna wato cewa umarni wajabci ne wajabci ne idan manzo Allah sai sallama ya umarni malam yace wa ibnu abbas kala istawa annabi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari yawm al-jum'ati fa kala lin-nasi ijlisu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari ranar juma'a ya daidaita zai fara huduba sai ya hangi wasu mutane a tsaye sai ya ce musu ijlisu kowa ya samu riyar zauna fa sami'ahu ibnu mas'ud wa huwa ala babil masjid ibnu mas'ud shi zai shigo masallacin ma bai cikin masallacin kamar ka ce baya cikin waɗanda ake nufata da wannan magana yana ji kawai fajalasa sai samu riyar zauna saboda kaiwa matuƙa wajen biyayya ga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai haka suke ba sa tsayawa su dinga kawo wasu tashin tashina ko su nemi su kawo wani wani wani tawili ko wani ra'ayi nasu ko su ce dai a ƙara dubawa a inda annabi ya faɗa kawai su sun bi nabi ya ce wani zoban nan da ke hannunka cire shi ka yarda zobe ne na zinariya kaga dukiya ne ya cire kawai yar sai wani ya ce mishi a ai ya hana kasawa ne ba ya ce kakka mallaka bane me zai hana ka dauka ka sai dai ce wallahi ba zan dauka ba abin da nabi ce yar wallahi ba zan dauka ba haka ya wurgar da zoben shi na zinariya ya tafi ban sha'awa ko da a ce abin nan gram biyu ne watakila zaka ga ai ba ba ba karamin kuɗi bane tun da din zinari abu ne mai daraja har yanzu kuma haka to ku kwatanta mu yanzu jama'a yadda yadda mutane da suke ganin hadisai ba su da wata kima a idonsu sai abin da ransu yake so suke zaɓa su aiki da shi wannan kuma ban cire kowa ba duk wata ƙungiya a jinta da wannan matsala babu wasu mutane da ke cewa su masu addini ne sai waɗanda Allah ya tsare ɗaiɗaiwa amma sai ka samu suna da wasu hadisai da suka tsana suna da wasu hadisai da suke ganin cewa waɗannan hadisan da dai ma ba a faɗe su ba ko a yi taro a ce a daina wa'azi da hadisi kaza sama wani irin bala'i ne wannan muke ciki shi za abubuwa suke rikirkice mana kullum ilimin ma kaga babu albarka gashi na an tara da yawa babu albarka ya kamata kamar yadda ibn abul izzi yake cewa yace idan mutum ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta to ya lissafa kanshi kamar gashi ga annabi annabi na gare kamar shine Abu Hurairah ko Jabiru ko Aisha ko Anas ko Abu Abu Abu Sa'id al-Khudri annabi ya gaya maka yace a lokacin za ka iya tunanin cewa ba za ka amsa ba sai ka je ka yi tunani ko ka tambayi wani malami ko ka auna da mazhabanku ko da mutanen garu ya ce dolanka ka yi gaggawa aikatawa su haka mu dinga yi wa hadisai wannan alfarma da ganin darajarsu abin mamaki kuma sai ga mutum yana suka yan kalakatu kuma shi ma da wani nasibi na kalakatanci yana da nasibi shi ma ko mun kankantar shi na kalakatanci shi ne akwai hadisan da yana ganin zai iya rufa idan shi ce sun saba wa ƙwar'ani ko ya rufa idan shi ce ai dole a musu tawili ba za a aiki da su ba ko ya ce suna kawo fitina ko ya ce shi bai malaman garinsu ba sa aiki da su to ai su hadisai zaman kansu suke yi ba sa jiran aikin da wani ya yi da su tukuna sannan ya validatin ɗinsu inda sun tabbata sun inganta kamar yadda shafi yake cewa ya ce to kawai aiki za ya ce ma'amad ɗan hambali ku kun bi mu sanin hadisai idan kun gansu kunna mana kawai mai aiki dasu yace idza sal hadisu fa huwa madhhabi dama da haka wajibi ne mu tarbiyyar zakatan mu akan karban abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa koda ya saba wa abinda inda ra'ayin mu ne da ba haka muke so dole ne inda kai musulmi ne ahlus sunna ka tabbata zuciyarka akan haka kar ka sake zuciyarka ta shiga gaba wajen nuna maka ga abin da zaka ansa ga abin da ba zaka bari ba ga abin da ba zaka ansa ba kana aiki da wani wato background ɗinka ko mental make up ɗinka ko abin da ka saba ji shine ma'auninka wannan bata ce jama'a wannan magangara ce ta halaka Allah ka tsare mu saboda ibnu mas'ud yana jin wannan magana sai ya samu yabana fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallama ta'ala ya ibnu mas'ud sai annabi ya ce mishi tashi ka karasu tashi ka ibnu mas'ud babu ta'awili hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam babun da ke bayani akan fassara shine ma'anar ta'awili anan fassara da sharhi da sanin makamar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsananin buƙatar musulmi zuwa ga cewa dole ne su san me hadisai suke nufi kuma su waye za su gaya musu me hadisai suke nufi malamai masana ilimin hadisi ba wai kowa ne yake da yancin ya fassara ba kowa yake da yancin ya dinga shiga yana fita akan nasoshin alkur'ani da sunna ba sai wanda yake yana da ilimi akai duniyar ilimi ta amince da cewa shi masani ne suraka idan ana so a karantar da hadisai a fahimce su karka dogara kawai da larabcinka da hausarka ko yarbancinka ko nufancinka ko ingilishinka wajibi ne ka koma cikin littattafan malaman hadisi gogaggu wannan fa bayan ka koya a gun malamai kenan kuma za ka karantar ko za ka yi wani bincike ko za ka yi wani rubutu ko za ka yi huduba ko za ka yi lacca ko za ka yi wa'azi to ka dogara da abin da ka sani kawai idan ka karanta hadisi to koma malaman da suka yi sharhi littafan hadisai ka ga me suka fara akan shi me abu sai malam khattabi yace me ibnu jawzi yace me ibnu battalin yace me me me nawawi yace mene khatib al-baghdadi ya fada me qadi iyar yace ibnu hajarin ya fassara shaukani ali adam al-ithiobi azunusin al'abbas ga sunan malamai birjik haddis wala haraj da wanda suka kwanta dama na dacen da wanda suke na baya-baya da na yanzu babu wani hadisin da aka lalaba sai da zama sun gama tsinta kwarkwata akan duk abin da ke cikin shi sai dai in karancin bincikenka ko rashin kayan aikinka ko lalacinka ya hana ka kai inda abin yake don kuwa kana da waɗannan matsalolin to baka cancanta kai magana a cikin harkar bakin kuma na lamunce maka duk sanda ka koma sai kaga ashe abu da dama da kake karantawa ko kake faɗi ashe ba haka bane ko kuma akwai wata fasara wadda ba wannan ba akwai wata fasara wadda tafi wannan inganci ga fa'idoji ga hada hanyoyi ka sanin da zaka ga abu iri iri iri daban-daban amma yanzu mutum zai karanta da ulul ahkam ba ruwan shi da sharhohin da aka yi mata ita kanta umdal al-ihkam na na na na ibnu rajab ba ruwan shi da shi wannan ma na yin islamiyya dinnan albasam ba ruwan shi dashi sharhin ibn da kekil eid ba ruwan shi dashi balantana kuma ya ce bari ya koma hadisan da ke cikin bukhari da muslim ya duba magana ganin su aini su nawawi su almaziri su wane ne ga sunan birjik ya duba ba abin da ya dame shi amma kuma zai zo ya ji hadisan nan ya tarabka ya tarafka ya ta bugun gaba a matsayin malin daga wannan shine shine wato gaba gadi ke wannan alkafara ce cikin duniya ile kuma mutum ya jira wato taqawul da yake yi ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira sakamakon shi ya kamata mutane su dawo cikin hayyacin su jama'a su sanya ake aikin ilimi to bari ka ji misalin irin wannan a zamanin salaf anil azhar ibn rashid kala كان أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أصحابه أنس بن مالك يا كسن شاء الله يقرأ مسيح داينا كرن تدد اللبنسة فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو dan Anas ya koya musu wani hadisi ba su gane mai hadisin yake nufi ba me suke yi atawul hasana fa fassara lahu sai su bugun malam Hasan al-Basri wato kamar sun karanta hadisin sun karanta matanin sai ba su gane ba sai su tabi wani malami gogagge neman sharhi su tambaye shi fa fassara lahum sai ya musu sharhi fa haddathahum zata yawmin wata rana sai Anas ya ba su labari ya ba su hadisi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la tasabi'u binaril mushrikina wa la tanqushu fi khawatimukum arabiyan nabi ya ce kar ku yi kar ku haskaka da wutar mushrikai kar kuma ku yi zane na larabci a jikin zobbanku fa'atawul hasana sai ba su gane mai aiki nufi da wannan karatu sai suka je kuma hasan basari faƙalu suka ce inna anasan haddasa na liyawa bai hadisin la nadiri ma huwa anas ya mana wani karatu ba mu gane mai yake nufi ba ƙala ya ce wa ma haddasa kum me ya karantar da ku fa zakaru suka ambata mashi wannan ƙala na'am ya ce ba komai amma ƙauluhu dangane da cewarsa da la tanqushu fi khawatimukum arabiyan wa innahu yaqulu la tanqushu fi khawatimukum muhammadan abinda aka hana shi ne kada ka kar kai zobe a rubuta maka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jiki wulakantawa ne a ce zoben ka abinda yake ciki muhammad ko balantana kuma sunan Allah zaka shiga ban daki zaka shiga kazanta da sauransu to abinda aka hana ki wa amma qawluhu la tastadi'u binaril mushrikina shi kuma fa innahu yaqulu la la tastashiru al mushrikina fi shay'in min umurikum kar ku dinga neman shawaran mushrikai akan wani abu da ya shafa al'amarin rayuwarku wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla sai ce musu kuma abinda ke gasgata wannan fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala Allah ya ce ya kun dokai imani kada ku dinga riƙon wato abokan zaman fira da zaman shawara waɗanda wasu ne koma bayanku laye annakun habala ba sa sassauci wajen neman zamiyarku raga inda ka fassara kawai kace la tasdiu wataƙila sai kace an ce kada a dinga hura wuta da wutan mushrikai ko ka a dinga hura fitila wanda a gun mushrikai aka aka siyo ta sai wani ce to daga nan haramun ne amfani da fitila a China tunda kasar mushrikai ce sai a ta rigima da shi da ka ce ba haka bai kafirta ka Allah ya kyauta wannan yana nuna mana muhimmancin wato komawa ga malamai wajen sanin fassarar nasoshin Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata hidima da kake bukata wajen nazarin su ko bincike a cikin su ko karanta su ko karantar da su an riga an gama wannan hidimar ya rage ka koya a ilmance yaya abin yake wannan kuma sai mutum ya zauna a aji na ilimin hadith ilimin mustalahul hadith anan za a koya maka kowane littafi ko kowace ka'ida ta ilimin hadisi da kowane fanni ga yadda ake yin shi ga kuma littafan da ake dogara da su dakan aka zo wajen magana akan sharhin hadisi za a karantar da ɗalibai me ake nufi da sharhin hadisi yaya ake yin shi suwaye da suwaye suka yi yaya littafan suke kowane littafi me kimarsa akan me ake ake bukatarsa ta ya zaka cin wurin littafin in ya da matsala me matsalar shi yanzu littafin bukhari kawai sharhohin sa jama'a sun wuce guda 100 sharhin da bukhari yake da su sun wuce guda 100 to ya kamata a ce akalla koda guda 10 ne kana da su 10% ke koda guda 10 mafiya shahara kana da su waɗanda zaka dinga komawa zuwa gare su to musamman kuma a zamanin nan da ba sai ka tara kuɗi ka saya ba ba irin yadda hakan yake cewa bane waqtani in mala li jam'il kutubi cewa dole sai ka nemi kuɗin sayan littafi yana cikin sharadan karatu da zama ustazu ko zama ɗalibin ilimi yanzu wannan bukata ta yi sauki saboda waɗannan tafi na lantarki ba su kai tsadan na gargajiyar nan jiya nake jin wani kasar na Malam Albani da aka yi tun 1996 na yana ambatan majmu'ul fatawa tun a lokacin ce 30 nace tabbi za a shi tun lokacin ba kudi ne domin 1996 yanzu shekara 28 kenan ko shekara 28 to ko a lokacin 30 mutum nawa suke iya samun ta lokacin akwai fegi na 30 a lokacin nan fegi zamanin abacha in ka kwatanta abin da za a siya da 30 a lokacin kai sai mutum aure ta isa ce za ka yi akwati ka biya sadaki ka kama haya ka ɗinka babbar riga abokai su haɗa kudin walima ta isa to a ce dukkanin kudin ka kwashe ka sai littafi mahaukaci ne kai sai in cuta ta riga ta kama ka cuta san littafi ko kamar to yanzu mu zuwa fatawa ya fi rabin miliyan last time da na san shi ya fi rabin miliyan ka san yadda a kasuwa kun tafi na miliyan biyu wannan tafin al'adar ɗin nan gashi nan albarin muhitar sajjad yadda an yi shi complete 1.5 kudin najeriya in ka canza kuma in za ka kawo shi najeriya daga saudiya hala sai ya ci kudi kusan hakan sai ya ci ya fi dubu ɗari kafin ya iso kudin da za a mai a sa a kwali a sa a abin nan a kago a kawo shi za ga aiga sai ka gara ka je saka daɗi a yanka maka fili a yanka maka wani riba binti kai maka shiga cikin layin masu shirin gina gida ya fi maka alheri tunda ba za ka samu a nan layout ba ya yi tsada to tun da littattafai suna da wannan tsadar to amma Allah ya huwace mu al'umma suna nan yanzu mu anan da hadis alhamdulillah gurgurdan dai bincike wanda zaka yi hakka fita hayyacinka akwai littafan ga su mal ali suna suna suna kula da su duk wani bincike da zaka yi ko PhD ne zaka yi ko postdoc ko me in Allah ya so akwai littafan da zasu in babu wani littafin zaka samu akwai madadin shi in ka je nan Congo Center for Islamic Studies akwai in ka je wuri kaza akwai ga sanan da yawa public da private da personal akwai littattafai in duk baka samu wannan ba ka samu shamilaka ka sauke ko kafiya ka dinga amfani da ita ka dinga rage zafi to amma me me ya samu mutane raunin karatun karatun yana da rauni littattafan kuma akwai su da kuma babu littattafan sai aka fi kwazan karatun da da in mutum yana neman littafi ko na boko ne ya shiga magana muna ɗalibai a jami'a sai dai a tafi kil ba can kiyayel kashi ibrahim labrari can za ka je kai ta nema cikin ƙura wani lokaci ka samu lokaci sai ka zo ka buɗe ka ga wani ya yage pages ne ka san 'yan najeriya daidai da kake buƙatar wani ya riga ka ya yage wani kuma sai ya ɗauke littafin daga sharp ɗin shi ya je ya ɓoye musamman irin rizab ɗin nan waɗanda ba su da yawa da ba haka ake idan an kawo sababbin littattafai new arrivals har aikowa suke da circular concerned departments su aiko da circular a mammanna a notice board cewa akwai littafi kaza sabo ya zo nan da za ga dalibai da malamai ana rigirgen aje a karanta da kenan da ake karatu na gargajiya ya fi albarka ku a lokacin akwai dafin da in ka same shi sai dai ka kwafe ba sai dai ka zauna ka kwafe shafi 100 150 200 duk mutane kwafewa suke da amma yanzu ga mutane wai sai dai wai sai dai su snapping hoto kawai za su dauka na da shafin latta wannan yara ba za su iya kana yi suna kofiya ba sai din ɗaya ya gama kofiya wai su dinga snapping din shi ya zama hotuna saboda lalaci malam Allah ka langwanta mana saboda haka yana da kyau mutane wanda suka sa kansu daga siyasa harkar ilimi su iya mu'amala da littattafai wanda suka shafi wannan fannin musamman fannin hadisi da yake da fa'i da yawan littattafai da yawan ayyuka kuma wanda ba a gushe ba ana yin su har yanzu haka mutum ya saba mu'amala wajen neman tarajin na masu riwaya da sahabbai ya san tafan da zai duba wajen neman ingancin hadisai da rashin ingancin su sai da zai duba wajen neman sharhi na hadisan ya san ina zai duba wajen neman fawaid ya san inda zai duba wajen inda za a hada hadisai wanda suke karo a zahiri a ina zai duba duk ya duba waɗannan kanakancin iri daban-daban sannan kafin ya fito ya magana akan hadisi babun sirafi ba'adil mutaakhirina anis sunna babun da ke bayani akan za a samu wasu mutane 'yan baya ga dangi a ƙarshe-ƙarshen duniya za su zo suna kau da kai daga barin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala wannan ta hanyar babban malami al-Imam البخاري رحمة الله عليه قال قال زكريا ابن عدي مالن ابن عدي يتي لما قدم ابن المبارك الكوفة كانت به إلا مالن أبلاي المبارك babban malami cikin shuyukhul islam cikin malamin musulunci malami ne attajiri wanda yake irin yanzu a ce philanthropist haka yake ibn mubarak yana da kasuwanci mai yawa yana da jari yana yin fatauci gari-gari kuma Allah ya huwace mai dukiyar nan yana sakinta don Allah akwai abokan shi da yawa da ‘yan uwa wanda ya biya musu kudin aikin hajji da yawa ya kasance yana yin adashi in kana so ka je aikin hajji zaka dinga zuwa kana aje kudi kana aje kudi yana tafiya da karabka kama a ce agent ne kenan yakan kai mutum 60 70 80 duk shekara aikin hajji tafiyar da za a je a dawo zai samu musu abin hawa da abinci da masauki a a je a kwana amina da madina sai an gama aikin hajji ga baki ɗaya an dawo sannan kuma zai zo ya buɗe kaya ya raba tsaraba in ya gama rabawa kuma sannan kowa sai a bashi rasit na abin da ya kashe don ya lura cewa mai karamin karfi ne kai ko talaka ne ko an biyo ka bashi take to gaje kai an ban maka sai sai yake yafe mutane da yawa cikin cikin dukiya haka ya tara yiwo shi to kuma ga ilimi kuma Allah ya hada mishi goma da goma sai dan gata to wata rana ya zo garin Kufa daga kasar Rayu kenan sai zama bai da lafiya fa atahu waqi'un wa ashabuna al-kufiyuna malam ibnu adi yace sai dalibai da malaman kasar Kufa suka zo tare da waqi wani malami ya zo za a je masaukin sa a gaishe shi ko musamman an ji labarin ma ya dan yi zazzabi sai suka je su gaishe shi fatadhakaru indahu da aka zauna kuma sai aka fara tattaunawa akan masail na ilimi kowa din da mutane suka haɗu irin abin da ya haɗa su shi za su fara magana kai yan siyasa su magana akan magudin zaɓe akan next election akan delegate akan the campaign akan wane ne da wane ne idan masu kuɗi suka haɗu su fara magana akan dala da naira da faɗuwarta da tashinta da mai da motoci da sauransu haka manoma haka yan mata in suka zauna su magana samari ko haka samari suka zauna su magana yan mata yan kallon kwallon da sun zauna su fara musu kowa yana abin da dame shi zai kowane kare aka ce kowane kowace menene ake cewa tsuntsu kukan gidansu yake to su ma usare da suka zauna in alarmomi ne a fara magana hadda da takara da sauransu idan ƴan musu ne su ma a fara musan addini ko to waɗannan su masu ilimi ne sai suka fara magana ilimi ana tattauna mas'aloli hatta balagu sharaba hazzance ya kawo kan shan abin maye hukuncin shan abu mai maye mun sani cewa mutanen kufa yana daga cikin zamiyar da suka samu a ilimi shine cewa suna halasta shan abu mai maye kamar shi kanshi wakiwo din nan wakil ibn jarra da duk girman ilimin sa yana tabawa malamai da yawa a cikin kufa in ka je kuma mun sha karanta radar din su wanda zai ji wannan abun bako shine wanda bai saba bin irin wannan katukan da muke su ba bukatar sake komawa kai kan wannan masala to ibn mubarak kaga shi ba mutumin garin bane saboda haka sai ya kawo musu ya kawo musu itiradi yana nuna cewa ku ji tsoron Allah har yanzu kuna nan akan wannan magana kun sani cewa ba daidai bace kaza kaza kaza faja'al ibn al-mubaraki yahtajju bi ahadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar min ahli al-madina ya kawo hadisai marfu'ai ya kawo hadisai mauqufai ya kawo maganganun malamai na cikin sahabbai da na cikin tabi'ai ya kafa musu hujja akan haramcin shan duk wani abu mai maye amma ina kalula suka ce gaskiya malam ba ma yake nan karatuka walakin min hadithina inda inda gaske ne me yasa mu babu hadisi a gun malaman garin mu a kawo mana na malaman garin mu mana irin da abinda mutane suke na na kabilanci na na san zuciya abinda kawai suka ji a gun wanda suke so ko suka yadda da shi shi kadai ne gaskiya gaskiya in ba abun wani ta fito ba komai kyanta ba za su karba ba wannan ba adalci bane a cikin harkar ilimi faqala ibn mubarak sai malamin tunda jakashi take da ilimi sai ce akhbarana al-hasan ibn amr al-fuqaini an fudail ibn amr an ibrahima daga ibrahim wane kenan an-nakhai malamin garin su da suka sani suka yadda da shi qala ibrahim yace kanu yaquluna idza sakira min sharabin lam yahilla lahu an yaquda fihi abada yace malaman mu sun kasance suna cewa in dai ka sha wani abu ya masa kamaye to bai halarta ka sake shan irin shi ba domin da mu fatawa ta su shine duk abin da aka yi ba da nufin yin giya ba to ko ya sa maye ba komai kaman fura in ta kwana kaman wani tsini ko wani abu da za a dafa ko a hada ya zama cewa in an sha yana iya kaiwa geji wa mutum misali kaman totalin da ake sha ko kodin ko wani abu kaga duk wanda suka sarrafa shi ba giya suka yi niyayi ba kai sai daga baya ka gane zaka iya shan shi haka jima'i to ba komai a gun mutanen kufa shi ne akwai wanda ma yana majalisi ma yana sha kamar yadda hakimi ba da labari wani malamin sai ya ce kana yashrubu an-nabidha ala madhhabi wa huwa fil majlis ana ana aje mishi a ƙwarya ko kofi yana dan tsotsawa ana ci gaba da kuma haddasana Allah ya gafarta musu to shine sai ya kawo musu hadisin malamin garin su wanda suka yarda da shi cewa ya ce malamai sun ce babu fanakkasu ru'usahum sai kowa ya shiru ce to yanzu fa an kure mu su dai basu karba ba ko ba sai ce a'a ba dan wannan malamin garin su ne sun yarda da shi wato babi ne wannan na iya muhawara idan kana so da wurwuri ka gajiyar da abokin tattaunawarka sai ka bullo mishi ta abin da ya yarda da shi sai ka mai hujja da abin da bai sai ya ce ba haka bane yanzu mutumin Sokoto in kana so ka mai hujja da abin da yanzu ya yarda to dauko mishi altafin Bello ko Shehu ko na Asma'u yana girmama waɗannan mutanen kuma ba zai iya tsaurin ido ya karɓi maganarsu to haka sai ka bujuro mishi da wannan karka ce mishi Bukhari ya rawaito kawai ka ce mishi Shehu ya kawo a cikin littafin shi ya ce kaza to yanzu zai zai zai zai zai nuki su ala ru'usi laqad alimta ma haula'i yamtiku to sai shikenan mun deji ko mun gane duk dan izala da kai dan izala to yi mai hujja da abakar ku sai dai in lalatacce ne shi amma za ka ga yarin sana ko da bai sa baka ce abakar gumi ya faɗa to zai zai zai zai saurara haka idan za ka magana ɗan ɗariƙa sai ka ɗauko mai daga littafin da ya yadda da shi na ɗariƙa ka ɗauko maganan tijjani ko maganan umar futi ko maganan abin nan sharu sali ko wani malami da suke ji da shi kuma yana da ilimi sai ka kafa mai hujja da ita dole ya shiru idan ɗan boko ne sai ka ɗauko mai wani abu da aka wuta da turanci wata fassara da aka yi da turanci wani irin shi ɗan boko ka faɗo wani suna ka ce wane wane kaza ya ce kai kotin ɗin magana sai kawai ya yadda ko da za ka faɗi maganar malamin addini ka faɗa mai maganar wani malamin addini da yake da sagi irin na yan boko yanzu ba ga yan boko sun kusa malamai irin siffanta mu ba saboda farfesoshi ne yan uwansu suna ganin capacity su irin nasu amma ka ɗauko mishi wani malami wanda yake sai dai takara sai yawan abin nan hadisai bai iya turanci ba sai kai wannan bai waye ba su kowanne mutane da irin haka zaka kawo musu hujjar da za ta gamsar da su nan take to sai kawo musu irin wannan hujja fa qala ibn al-mubarak lillazi yali duk da aka ibn mubarak sai ya ji takeici cewa waɗannan irin mutane ne ku a kawo muku hadisi marfu'i a kawo maganar sahabbai da tabi'ai duk ku kiyarda sai an kawo maganar wani malami kwaya ɗaya dan dan garin ku ne shi ne kuka yarda da shi yace ra'aita a ajaba min haula'i ka taba gano da suka kai wannan ban mamaki uhaddithuhum an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa an ashabihi wa tabi'ina falam ya'ba'u bihi in kawo musu hadisin annabi in kawo musu na sahabbai in kawo musu na tabi'ai basu juya ido sun kalla ba wa azkuru an ibrahima fa nakkasu ru'usahu amma an bace ibrahima nakhai kowa ya san da kai kasa ce basu baka mamaki ba wato ya ya kure sun amma bai ji dadin abun ba bai so ya kai ga haka a ce sai an kai ga haka sannan za su yadda ba wannan abu ne da ya kamata mu ɗau izina daga gare shi jama'a wato zukatan mu na ɗalibai na masu neman gaskiya su saba da karɓan gaskiya da neman ta adai da take kar ya zama sharaɗin karɓan gaskiya shine sai in wani malami da ka amince da shi ko ka yarda da shi ya yarda da ita a inda ta tabbata gaskiya ka karɓa kawai kar ka ce sai irin nagarinku ko irin makarantarku ko irin yaranku wannan ba daidai bane jama'a mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya samu dace muna ganin bari mu dakata anan tunda wannan shi babun kankani ne dan mun zo darasi na gaba sai mu abin nan sai mu shiga sabon babi kai tsaye amma kafin nan bari mu dan yi wani matashiya insha Allah gobe za mu yi karatu da safi amma daga na safan nan insha Allah mun rufe sai bayan sallah da mun so mu karatu cikin kwanakin nan na Zulhijja amma akwai wasu araki da wasu tarnaki da suka bujuro wanda ba su ba mu dama mu yi waɗannan karatukan ba amma insha Allah idan mun dawo bayan sallah to za mu fara da daura ne daga wannan littafi da muka yi magana na tazkiratul muta'allimina bi nu'util ulama'ir rabbaniyyin na Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu. Littafin ya yi shi ne don tattaunawa ta ilimi a kan siffofin da ya kamata masu sana'ar karatu su yi siffanta da shi. Gaskiya littafin is too contemporary. Muhimmanci shi a wannan zamanin ya yi yawa. Maka lura da yadda muke rayuwa da irin matsalolin da muke samu a cikin wannan harka ta ɗalibtar ilimi da malanta da rikicewarta yana da kyau kowa ya tsaya ya karanta irin wannan littafin asalin littafin da hausa malam yin shi ga shi nan rabbaniyun ilimi da malanta ta gari postin ne yake yi a facebook page ɗinsa cikin watan azumi da ya gabata a tsawon kwanaki talatin yana kawo matsaloli akan siffofin malamai tun daga kan ikhlasi tawalu'u karɓan gaskiya faɗin cewa ban sani ba in ban sani ba gujewa hassada da sauran dai halayen da ake buƙatar duk mai sana'ar karatu da karantawa ya zama yana da su kuma sai yana ɗaure su da nasoshi na ƙisoshin malamai bayan Allah mutanen kirki na da tun cikin sabai da tabi'ai da na bayansu musamman kaga wanda yake takamacewa yana bin magabata waɗannan su ne dama abin koyi daga cikin halayen magabata bayan da aka buga littafin kuma sai ya ga cewa littafin zai fi ma ɗalibai amfani in an mai da shi da larabci kuma dama larabci ne asalin nasoshin sau da aka sai aka mai da shi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina aka kuma ƙara sai ya zama yayi wannan yawa kuma gaskiya littafin yayi daɗi ƙwarai da gaske ni na karanta littafin kusan mako ƙasa da mako guda da wuce wannan kwafin labirarin mu ne malami malam din ya bamu ya bamu cewa mu kai labirarin mu na dara hadisi asu ma na rubuta a ciki donated to DHSN library by the author na labirari ne waɗannan ga sunan akwai na siyarwa amma mai ake cewa ne limited stock guda goma sha uku ne za a hannu da aka babu wanda za a ba bashi sai wanda yake da kuɗi hannu za a fito da su da safe naira dubu biyu arha kayan baki ka bayar ko kai transfer sannan a baka ba lamuni ba sanayya babu sadaka ba rage saboda mutane su mallaka wanda yake da niyyar mallaka don mun zo karatun ya zama kana da shi za mu yi amfani da mako na farko mun dawo karatu duka awas ɗin da muke da sai mu amfani da su mu karanta in mun karance shi to in ba mu karance shi ba sai mu ga yadda za mu karasa insha Allah amma dai tabbas ina da burin ya zama mun karanta littafin nan kuma mun bi shi daki daki mun ji me yake ciki zai tuna mana abubuwa da yawa ya mana gyare-gyare da yawa a sulukin abinda kuma muke akan shi na alkhairi mu ƙara kwantar da hankalin mu cewa to alhamdulillah ashe muna da wani nasibi na aljada da muke akai har kullum ni a tunanina mu dinnan da muke zuwa muke yin karatu duk abin da zamu karanta mu karanta wanda zai amfane mu kafin tanan ya amfani wasu saboda kashi sa muna karatu ba ma ba ma tuno sai mun tuno kanmu ba ma ba ma zuwa wani waje mu je mu wani karatun da babu shi an sai dai mu tsakura daga cikin nan din mu kai mu nan ne shine nan ne shine halkwata saboda in ana karatu irin wannan kaka dinga tunanin wannan sufofin suwa ne ya mu din mu yan darar hadisi ne ya sufofin mu a ciki me abin da yake daidai mu ci gaba me abin da yake kuskure mu gyara Allah ubangiji ya samu dace to wannan dai shine a takeice insha Allah sai Allah ya kimu safiya din sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi